Akwai ga littafin safa ta hadisi na abi khubaib a wannan dogon hadisin go hadisin abi khubaib mun ga gurin شيخ رحمه الله أتكن باب الأمر بأداء الأمانة عن أبي خبيب بضم الخاء المؤجمة خا كنا أبي خو أبي خبيب خا ودى تكيمي دا عبد الله بن الزبير سنش كنا جن الكوني شتي رضي الله عنهما الله قال يرتاد شيد بابنش قال لما وقف الزبير يوم الجمل ya ce yayin da manzo wannan zubair zubair ibn al'awam radiyallahu anhu lokacin da ya tsaya abin ga a cikin wannan mokatul jamal ya ce da ani sai ya kiraye ni fakumtu ila jambe sai na zo na tsaya kusa da shi faƙala ya bunayi yace ya dana innahu la yuqtalu al-yawm yawma illa zalimun aw mazlum yace yau duka wanda za a kashe ba za a kashe kowa ba sai imam mutum ya kasance azzalimi ko kuma ya kasance an zalunce shi wa inni la arani illa sa'uqtalu al-yawma mazluma yace amma abinda nake tsammani yau za a kashe ni ana mai zalunta ta wa inna min akbari hammi ladaini yace babba abin da ke damuna shine bashin da bashin da ke kaina afanara daina yubqi min malina shay'an afatara afatara dainan yubqi min malina shay'an sai shin kana ga wannan bashin zai bar wani abu daga daga cikin dukiyarmu da abin da muka mallaka gaba ke ɗaya sun makala ya ce ya bunai bi malana waƙi daini ya ce ka wannan ka sayar da dukiyarmu gaba ke ɗaya ka biya bashin da ake bina wa ausa bi sulus wa sulusihi libani ya yi wasiyar sulusi da sulusin shiga sulusi ga 'ya'yan shi yani libani abdullahi ibn zubair ga 'ya'yan abdullahi ibn zubair shi ɗan shi kenan jikokin shi sulusus sulus kenan sulusun sulusi qala fa in fa in fadala min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa sulusuhu li banik yace idan yayi saura daga daga dukiyar mu wani abu to sulusun shi na 'ya'yanka ne saboda mi saboda ƴaƴan su basa basa gado tunda akwai wanda wanda ya munga ya kare ya kore su shine dan ko diyan qala hisham hisham yace wa kana ba'du waladi abdullah hisham ibn urwa yace wa kana ba'du waladi abdullah qad waza ba'da bani bani zubair khubayb wa abbad yace akwai wasu daga cikin diyan abdullah ibn zubair yace wanda sun sun kai sa'annin ɗiyan zubair khubaib da abbad ana shekarunsu wajen abun da shekarunsu guda walahu yau mai idin tis'atu bani wa tis'a banat yana da 'ya'ya maza a nan tara mata tara kala abdullahi abdullahi ya ce farja'ana yusini bidaini ya kasance yana mana wasiya wannan yana maimaita mana wasiyar shi da wasiya bashin shi ma'ana a biya mashi bashin nan wa yaqul yana cewa ya bunayya ya dana in ajasta idan ka kasa an shay'in minhu daga biyan wani abu daga wannan bashin fasta'in alaihi bi maulai ka nemi taimako taimakon wannan barana qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qult sai mun gane abin da yake ne ba sai sai na ce da shi ya abat man maulak yace wane ne abin wannan ba bara ba wannan maula maula min al'ala wannan shugaba wannan sayyid shugaba shugaba da Hausa me ake cewa ubangida ubangida ubangida kamar wanda shi baran shine maula maula asfal maula abin ga a'la shine ubangidan kamar yanzu wanda ke aiki kalkashin wani shi mai gidan shine na sama wannan shine abin ga baran shine na ƙasa yace to in ka kasa biyan biyan bashin da bashin da ake bi na ya ce ka nemi taimako wajen wajen ubangida na abin da una ita haka ya ce bai gane magana shi ba fakultu ya abata ya ce ya babana man maula wane ne ubangidanka kala Allah ya ce Allah kala fa wallahi ma waqatu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula zubair iqdi anhu dainahu ya ce ban taba shiga cikin damuwa ba game da biyan bashin nan in ce ya maula zubair ya wangidan azubair ya kudi an hudaina ka biya mashi bashin shi ka ya kudiyahu sai Allah ya biya wannan bashin kala fa kutila zubair ya aka kashe azubair walam yada dinaran wala dirhaman illa arabin yaran da aka kashe shi an kashe shi a cikin mawqi'atul jamal ayo wanda Aisha radiyallahu anha da Jubair da Talha suka tai saboda ba su je da niyyar yaki ba da suka je sun je ne saboda sulhu da bangaren Ali ibn Abi Talib wanda munafukai dai suka shiga da ƙasa har ya kai ga wannan abun ya kai ga ga yaki ya ce min halgaba daga cikin abin ga abin da bai bar komi ba bai bar dinar ba bai bar dirham ba abin da ya bari shine gonakai ya ce daga cikin gonakan nan akwai wadda ake gonar da ake kira da algaba sunan gonar ce wa ihda asharata daran bil madina da gida goma sha ɗaya a madina wa daraini bil basra da gida biyu a basra wa daran bil kufa da gida a kufa wadaran bi misir da gida a misir qala wa innama kana dainuhu alladhi kana alaihi anna rajul kana yatihi bil mal yace wannan bashin da ya kasance a kan shi ya kasance wani mutum ne yake zo mishi da dukiya fa yastawdihu sai aje fa yastawdihu iya sai aje wannan ya bashi aje wannan dukiya fa yaqulu zubair sai zubair yace la yace a'a ban yarda baka ka kama na ajiya walakin huwa salafun ya ce abinda ke da kwai bashi ne ka bani saboda akwai bambanci tsakanin bashi da ajiya ajiya bai kamata ka taba shi ba ajiya da in aka baka kulli abin ga na jikka biyu kana son canji ka bude canjin kai ka ba kanka canji to ka fita daga cikin umana ba amini bane kai yanda kullun yake haka ya kamata ka bar shi amma bashi ne kana tasarrufi almuhimmi ka mai da kimai ya ce to ya ce bai yarda ba a kawo shi ajiya ya ce amma walakin huwa salafun ya ce ba shi ne inni aksha alaihi dai'a ina gudun ya dozarta wa mali wa ma waliya imaratun qat wannan zubair bai taba bai taba rike abin ga shugabanci ba ana shugabanci a sanya shi amir na wani guri ko so guda wala jibaya ko kuma a sanya shi cikin wayanda suke masu zuwa jibaya jubat su ne wanda suke zuwa su tattaro zakka wanda a cikin zakka su ma suna da kaso wala kharajan wala shay'an ko kuma ya kasance wanda yake ya dau amso haraji duka bai a cikin wa'annan wala shay'an ko wani wani aiki illa an yakuna fi ghazwin sai dai duke shi duka daga ina ta zo daga ghazu yaƙi ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga tare da manzo alaihi salatu wassalam amma abubakar ko tare da abubakar wa umar wa usman da umar da usman radiyallahu anhu قال عبد الله عبد الله yace fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dain kaga duka duke shi wannan duka gidajen da kaji an wannan duka ganima ce ganima ce ta ta yaki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace waju ila rizqi tahta dhilla rumhi an sanya arziki na kalkashin tutar wannan mashi na mashi wanda yake yaki da shi قال عبد الله عبد الله yace fa hasabtu ma kana alai yace sai na lissafa duka abin da ke kan shi na bashi da ake bin shi min ad-dain wa wajadtuhu alfai alf sai na same shi dubu eh dubu wannan alfai alf dubu haso dubu biyu miliyan biyu kenan ko wa mi'atai alf da kuma dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu falaqiya hakim ibn hizam yace sai ya haɗu da hakim ibn hizam ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam abdullah hakim ibn hizam sai ya haɗu da abdullah ibn zubair faƙal sai ya ce ya ibn akhi ya ɗan ɗan uwana ɗan uwan shi az-zubair ɗan uwan shi fil islam ya ce kam ala akhi min ad-dayn ya ce ɗan uwana az-zubair bayan kashe shi a mawqi'atil jamal ya ce nawa ne ake bin shi na bashi ya ce fakatamtu sai na ɓoye shi ban gaya mashi ba wa kultu mai ata alf na ce wannan dubu ɗari dubu ɗari ma'ana bai faɗi duka ba da wannan nan ƙarya ce ko kuma wannan shi wannan abdullahi bin zubair eh shi ne bai gaya ma hakim ibn hizam ha? a'a ai can ya ce alfai alf wa mi'atai alf shine abin da ake bin shi nan da aka tambaye shi ya ce mi'ata alf yana cikin wancan wajen larabawa su abin ga mafhumul adad abin ga da'if shi ya sanya za ka ga cikin hadisai abin ga adadin galibi adadin da yake zuwa in tastaghfir lakum 70 marra yana nihin idan aka yi so 100 za a amsa kuma aka yi so dubu za a amsa nan kawai suna nihin kasra yawa laraba adadi baya da baya da karhi wajensu mafhumin shi baya da karhi a wajensu saboda darin yana cikin wannan yanzu me yasa arba'unan nawiya me yasa yace mishi arba'un shi ku ba arba'in bane ba arba'in da bi saboda adadi baya da wannan mafhu baya da mafhumin shi baya da karhi a wajen a wajen laraba so abin da ya wuce ma a cikin lissafi abu in ya wuce biyar sai su hada shi da goma na gaba in yana ƙasa da biyar sai su abin sai su yi kasar in yana sama da biyar sai su yi jabar ce hamsin shi ko yana ne hamsin abin ga arba'in da shidda yana ne abin ga sai ce arba'in shi ko arba'in da hudu ne saboda abin ga adadi baya da Eh. فقال حكيم سحكيم يتي والله ما أرى أموالكم تسأ هذه yace wallahi ban na ga cewa dukiyar ku da kuka bari za ta iya biyan bashin nan shi dubu ɗari ma ya faɗa shi ko dubu dubu biyu ne da da dubu ɗari biyu duka wannan abun ga kudaden nan da abun ga duka abun ga mekir suna taimako cikin taimako suke tafiya ba wai abin shi da kan shi ya sanya ya ce abin yake ce a bashi saboda ya tasarrufe a ciki Hmm. babu ishkali wannan ittifaki shi dama menene amane kakka fita daga cikin ittifaqiyya eh shi kuma amin a asali an san menene amin an ce an baka amana in an baka amana ka abun ga abun ga ka maida ta ga masu ita a yanda take ba tare da ka canza ta ba sai abin da suka baka abun ga ta wannan tana yawa wajen yanzu abun da wani gama mutum zai ce a niyyar bambanci ba jika ɗari ba ce babaran mai da mai jika ɗari tana yawa wajen canjin ka samu fobiya ka same kai da kanka baka san fobiya ba ne shi kudin shi masu kyau ko kuma shi yake da fobiya kin ka ɗau na kirki kai ka ba da ka ba wani fobiya kenan ka ba ka bar shi akan akan hakikanin yanda yake eh in ya yarda duka wannan ba matsala duka abinda almuslimuna ala shurut da abinda aka yi sharadi mutane duka bangaren biyar da sharadin babu babu matsala قال حكيم حكيم يتي والله ما أرى أموالكم تسأو هذه فقال عبد الله عبد الله يتي أرأيتك إن كانت ألف ألف ya ce to ya kake gani inda in abun aka ce ma dubu abun ga miliyan biyu alfai alf dubu so dubu biyu wa mi'atai alf da kuma dubu ɗari biyu kala ma ma arakum tufiquna hada ya ce kai wannan ai bakwa iya biyan su ba zan can duke ku ake wasan ma bakwa iya biya ya ce fa in ajastum an shay'in minhu fasta'inu bi yace amma idan kuka kuka kasa wannan biyan wannan duke to ku zo abun ga ku nemi taimako waje na zan taimaka mu qala wa kana zubair qad ishtara al-ghaba ke zubair ya sayi wannan kaso da ake wannan gonar al-ghaba bi 70 wa 100 alf da dubu ɗari da saba'in dubu ɗari da saba'in فباعها عبد الله بألف ألف عبد الله يسيداتا مليون قدا ألف ألف دبو سو دبو وستمائة ألف دا دبو داري شدة مليون قدا دا دبو داري شدة كينا دا ربي دا دا دبو داري كاغا تاللم كاغو ها da miya ta alif ta zama wannan shi ya sanya hawan ga me yake da suna ƙasa wannan suna cewa me yake da su wasu suna cewa sana'ar ƙasa ba ta da albarka ba gaskiya ne ba abinda malamai suke cewa shekul albani yake cewa ya ce bale ce abinda ya sa aka ce hadisi ya zo in ka wannan ka sai da ƙasa ka mai da kudin cikin ƙasa ya ce saboda me yasa saboda ita ƙasa tana da albarka in ka hudda ta daga nan ka sanya ta cikin wani abu to za ka samu albarkarta ta rage saboda wannan mai albarka ce ka hudda abu daga cikin mai albarka ka sa shi cikin wani wanda baya da albarka kaga baya bunƙasa shi ya sanya aka ce duk wanda ya sanya kudin ƙasa cikin wani abu ba ƙasa baya ga albarka kenan saboda nan albarka wannan tahi albarkar da abin da kake yi saboda Allah da kanshi ya ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata ya za a ce ba ta da albarka Allah ya ce ya sanya albarka a cikinta ita ƙasa hili ko duka dabin da ya shahi dabin da ya shahi gini ya shahi ginin da ginin da abin da duka su yana shiga ciki da duka suna shiga gona kai da wannan duka suna shiga ciki Huh? eh wannan duka shi cikin ƙasa ya sa shi ya sa cikin ƙasa ya biyo hanya asara to ainihin kwaso ma mutane ne zai ba ita ce zai asalin ita ƙasa an hana wannan ƙinta an hana sai da ta sai da ƙasa nan shi wannan mekir suna abinda ake wannan saboda amfanin neman fa'ad ne ake diba kamar kudin kudin ɗaukowa ne ba ƙasar ce da kanta ake saidawa ba sai da ƙasa ita da ka eh an hana wannan yanzu ka ɗauko ƙasa ka ɗau ƙasa kawai haka ka ce abun nan ga ta yi wannan abun nan a wannan duka duka sai a ɗauka kamar wahalar abun wahalar ce ba ƙasar ba lokacin da mutum ya sa kama ijar da abun na lokacin shi ne da wannan amma ka ɗau ƙasa kawai haka yanzu ka ɗauko wannan ka ce ga ta ba dodala guda kana son ka ka goge wani abun ga ce ga ta ba dodala guda ko dala biyar amma su wannan duk saboda wannan gurin ne ramin da ake gurin da da sauransu kamar gurinsu ne saboda yanzu nan in suka abin babu amfanin da za su iya da gurin wani noma da wani waye daidai ana an giggine gurin mutane kuma suna amfana da kasa kenan abin da shi ne suke neman wani badil ba sai da ne suke ba to na san wannan cin mu'amalolinmu da yawa akwai abun ga akhta wanda abun ga sure sura ana iya gyara ta kamar yanzu taksi da mutane suke suke biyar sama ka gani ai abin ga bai halitta ba ko tunda ka san wuni zai samu settlement in ko bai samu ba eh amma in ijar ne na mota ka ce ka ba shi hayan mota a wuni guda women wannan kai ba ruwanka da aikin shi amma can ta kai ya zo ya aiki a mai madar sama kuma ka kayyade shi sai kamata a ce mudaraba ce abinda kuka samu kana da kaso kaza yana da kaso kaza amma nan da ke ijar ne ba ruwanka in yana son ya je ya aje mota ya yi tabarcin shi ɗan kana so ma ce kahin ma ka ta yi aiki ba ni kuɗi kahin ka huta ka huta da ita ba ma sai ka dawo ba yanzu za ka biya ne so kai ka san abin da za ka yi daga lokaci ya yi kuma ka kamar ramin ga mota a canza siga abubuwa da ke da kwai wanda mu'amaloli wanda suna bukata ko kaga wajen masu zinariya sai da abin da kasa kasa da da wannan wadda mai zinariya mai zinariya a cikinta kaga abin shi murakkab ne ba ga kasa ga kuma zinariya ba a san kimar ta ba menene wani gamin kuma da zinariya ma za a sai da za a sai da kasa hallo ba ثم قام eh shi wannan kamar sai da ƙasa ne saboda zinare ita ce kurikin wannan in aka sai da kuma in zinare ake nihi ita kuma ba san wannan akwai jahala suna cewa ƙa'ida aljahlu bittasawi kal ilmi bittafadul kamar rashin sanin daidai abin da cewa zinariya ta zo daidai wa daida ko kuma hatsi ya zo daidai da daida ko shinkafa sun zo daidai da daida daidai wa daida tamkar tamkar wannan sanin hakikan cewa akwai bambanci ne tsakaninsu shi ko idan suka ya kasance akwai bambanci cikinsu an shiga wani babi babu riba قال وكان الزبير قد اشترى بسبعين ثم قام فقال سيد آيتي من كان له على الزبير شيء فليواثنا بالغابة yace duk wanda yake min zubairu wani abu mu haɗu da shi a gonar shi wadda ake kira da alghaba yace fa atahu abdullahi bin ja'far sai abdullahi bin ja'far yazo wa kana lahu ala zubair 400000 yana bin az-zubair 400 faƙala li abdullah sai ce wa abdullah in shi itun taraktu halakun in kuna so sai in bara muku wannan kuɗin ƙala abdullah la ya ce a kaga yadda sahabbai sai kasance in yanzu ne ta zai to ai ai ya kamata ko kaɗan taimaka mu ko ya kashe dugo kaga wannan shi da kanshi ya ce duk wanda ake bi ya zo la qala fa in shi'tum yace to in kuna so ja'altumuha fi ma tu'akhkharun tu'akhirun in akhartum to in kuna so ku sanya wannan cikin abin da za ku jinkirta wanda ba yanzu za a biya shi ba fa qala abdullah abdullah yace la qala fa faqta'u li qit'a yace to ku bani wani kaso daga ciki ka ba kudin duka ba qala abdullah laka min min hahuna ila hahuna ya ce kana daga nan har zuwa nan ana daga cikin wannan gone a yanka mushi da wannan tanawa kenan abin ga tanawa ba gona gaba ɗaya ba ne sai da ba ya ce fa ba abdullahi minha sai abdullahi sai da wani abu daga cikinta fa kaza an hudaina a ganin abin ga wani abu daga cikin bashin shi wa aufahu wa baqiya minha arba'atu ashumin wa nisf sai saura daga cikin gonan nan kashi hudu da abun da rabi fa qadima ala muawiya sai zo wajen muawiya wa indahu amr ibn usman sai iske amr ibn usman wajen muawiya wal mundir ibn zubair da al mundir ibn zubair wa ibn zam'a da ibn zam'a fa qala فقال له معاوية معاوية يتي كم قومة الغابة يتي نوني أكا كيمنتا الغابة كما نوتا كي قال كل سهم بمئة ألف يتي كون كسونا دا دبوء لدي فقال كم بقي منها نوي سوراتك قال أربعة أسهم ونصف يتي سأمونغا سهم هدو دربي سورا كسو هدو دربي سورا قال المنذر ابن زبير منذر ابن زبير يتي قد أخذت منها سهما بمئة ألف ya ce na ɗau kashi guda da akan wannan dubu ɗari fala amurbin usman amurbin usman ya ce kada a harfi min ha sahaman bai mai alf shi ma ya ce da ya ɗau kashi guda da dubu ɗari wa kala ibn zama ibn zama ya ce kada a harfi to sahaman bai mai alf ya ce shi ma ya ɗau kashi guda da akan dubu da ɗari wa kala muawiya muawiya ce kan bakiya min ha nawa ya saura cikin ta kala sahamun wani ya ce kaso guda da rabi kala قد أخذته, أخذته بخمسين ومائة ألف يأتي نادو كيشن وعكان دبو دريد همس قال وباء عبد الله بن جعفر نسيبة عبد الله بن جعفر يا سيدة كسنشي من معاوية يا سيدة معاوية كسنشي بستمائة ألف da wannan dubu ɗari shidda dubu ɗari shidda abinda ya sai dubu dubu ɗari ya ci riba dubu ɗari biyar falamma faraga zubair falamma faraga ibn zubair min qada'i dayn lokacin da ibn zubair ya gama abun ga biyan bashin shi qala ibn zubair ibn zubair suka ce iqsim bainana miratana ta tuka raba mu gadan mu qala wallahi la uqsimu bainakum hatta unadiya bil mawsimi 40 arba sinin hatta unadiya bil mawsim 40 sinin yace wallahi ba zan raba muku gadan ku ba har sai na yi shela a musim ana lokacin da mutane suke suke haduwa lokacin hajji ya ce shekara hudu alaman kana lahu ala zubairi dainan falyatini eh falyatina falnaqdi ce sai yayi shela she wannan wata eh, shekara hudu lokacin da mutane suka taru a hajji ya tambaya wane ne yake yake bin zubair bashi ce sai ya yi shekara hudu yana yi in bai samu mai bashi ba lokacin ya raba musu gado waje ala kulla sanatin yunadi fil musim kowace shekara ya kasance idan mutane sun hada hajji yana abin gawa yake bin zubair falamma maza arba usinin lokacin da shekara hudu suka shuɗe kasama bai nahum wa dafa athulus sai ya wannan sai ya raba musu gadon su ya ba da sulusun nan da zubair ya yi wasiya وكان للزبير أربع نسوة زبير ينادى ماتا ماتا هو فأصاب كل مر... كل امرأة كل امرأة ألف ألف ألف ومئة ألف تكو تمت تسامو ألف ألف مليون غدا كنا ومئة ألف دبو دريبو fa jami'u malihi 50 alf alf wa mi'ata alf dukkan dukiyar shi 50 alf ce dubu 50 50 alf alf dubu miliyan 50 kenan ce miliyan 50 da jikka 200 jikka 200 رواه البخاري الإمام البخاري رويته wannan hadisi yana da diya da diya sha takwas yana da diya sha takwas yana da mata hudu kenan matan su suna da nawa ɗaya cikin takwas don da akwai diya lokaci nawa ne ake sallah ba muna iya fara wannan na gaba ko yace rahimahullah yace babu tahrim az-zulmi wal amri bi radd al-madhalim babu ke ga wanda ke bayani akan haramcin zalunci da umarni da mai da abinda mutum ya ɗauka na ta hanyar zalunci. Fi ƙala Allah ta'ala, Malin zalimi na min hamimin, wala shafi'in yuta. Allah ce, azzalimai ba su da wani masoyi ranar tashin kiyama kenan. Kowa zai barranta daga gare su. Wala shafi ko kuma wani wanda yake mai ceto, yuta wanda za a karba ceton shi wa ƙara ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa malin balimi na min nasir alzalimai ba su da wani wanda zai agaza musu ranar tashin kiyama musamman babban zalunci wanda ya shahi harka abin ga haƙƙin Allah wanda shine shirka inna shirka la zulmun azim yace amma al ahadith faminha hadithu abi dar yace amma hadisan da suka zo a cikin wannan babu akwai hadisan abu dar radiyallahu anhu almutaqaddim fi akhir bab almujahada wanda ya gabata a cikin babul mujahada wani hadisi ne 96 صفحة تسعة وستين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم حديث يا جماعة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم ya ce ku kiyaye zalunci wa inna zulma zulumatun yawmal qiyama lalle zalunci duhu ne wanda ke saman juna ranar tashin kiyama wattaqu shuhha annabi alayhi salatu wassalam ya ce ku kiyaye rowa ashuh shine rowa ya ce fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum lalle rowa da kwabro shine abin da ya halaka wanda suka gabace ku hamalahum ala an safaku dima'ahum ya kai su ga zubda jinin junansu wastahallu maharimahum suka halattar da abin da aka haramta musu rawahu muslim muslim ya ya ruwaito wannan hadisa mahallin shahid dai fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah kenan mutum ya kiyaye zalunci kowane iri وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة يتي والله يتي ذاكو ميد حقي كما حقي رانا تاشن قيامة ذاكو ميد حقوقي كما سحقي رانا تاشن قيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء yace har sai an yi wannan qisasi an ramawa ashat aljalha wannan akuya ko tunkiya wadda wadda take ba ta da kaho an rama mata akan akan wacce akan wadda take mai kaho wadda ta ta ture ta yana idan tumaki ma dabbobi aka ce wadda su da ba su da hankali wadda ta zalunci wata sai an yi shari'a tsakaninsu kenan min babu aula wanda aka ba hankali dan adam kenan dukkan zaluncin da mutum zai yi zalunci na na kisa ne ko kuma na zub da jini abu jima wani ciwo ko kuma ɗaukar kayan mutane ko kuma zalunci na halshe da kowane irin zalunci ne dole sai an sai an amshi haƙƙin mai haƙƙi an ba an ba shi haƙƙin shi rawahu muslim muslim ya rawaito shi amin amin wanda ba mu tsakaninsu su wanda ba musulmi ba su a ranar lahira su ba su da lada abin ga su wannan hasanat insu abubuwan da suke na kwarai ana ake biyansu a lahira duk wanda ya tahi baya da ladan komi baya abin da ke amfani shi babu abin da zai amfani shi ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama dukan su wuta kawai suke dama a Allahu a'lam mun sani nan da yazo dai cikin hadisi ta nan sun yi hasanat to a nan gurin mu'mini ne abun aikin kwarai anan Allah madaukaki zai karba mishi wannan abun kuma ranar tashin kiyama za a za a sakauta mishi akan akan wannan amma shi kahuri idan yayi aikin kwarai a nan duniya a nan duniya ake biyan shi ranar lahira ba su da ba su da wani rabu idan wutar da ya ce za a haƙura da ita
wani ba a suna da yi da amma wanda duka yana yana
eh mutum abin da abin da yake cutar da mutane idan mutum ya ya san da yayi sai dai akwai wasu abubuwa wanda urfin mutane kamar zo da ruwa a abin da bakin titi wani urfin wasu wasu guraren ba komai bane kusan kowa yana yin shi eh amma akwai inda kuma abin ga ba urfin su bane ba kenan abin ya sha bamban da da gurin wani gurin ba abin ga babu wanda yake ɗaukar shi laifi amma kuma zai iya cutar da zai iya cutar da wani a inda kawai doka da ta hana kenan shi asali kaga ya sabawa ya sabawa shugaba shugabanni a sanar da mutane yawa da Fosin kaga yana cutar da mutane ya mutane kasan wani gama in ba in ba da bulala da wannan su suke ba mu wannan faɗakarwa da kuma bulala biyan ne suke mutu ya san da cewa wannan laihi ne sa'annan kuma ya ga wanda ya ƙi ko kuma wanda ya aikata an ɗau bulala an buge shi to sai kaga mutane sun wannan لكن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع لكن منكسن منا حيرة مدى حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا منذ صلى الله عليه وسلم ينا تاردم ولا ندري ما حجة الوداع ومسمى من حجة الوداع حتى حمد الله ورسول حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي سيما صلى الله عليه وسلم إيه بالله الله yana yi musu jawabi wanzu salasalam ya kasance yana buɗe jawabin shi da hamdala musamman inal khutbatul hajja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh azwa azwa ƙarshe wa athna alai ya maimaita yabo ga Allah madaukaki thumma dhakara al-masih ad-dajjal sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan masih ad-dajjal fa atnaba fi dhikrihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita bayani akan shi wa qala ma ba'atha Allahu min nabi yace Allah bai turo wani annabi ba illa anzarahu ummata ba ce ya galgadi al'ummar shi game da masihud dajjal anzarahu nuhun wan nabiyuna min ba'dih nuh alaihi salatu wassalam ya yi galgadi galgadi game da dajjal haka annabawan da suka zo bayan Nuh alaihi salatu wasalam wa innahu in yakhruj in yakhruj fikum yace to lalle idan ya fito a cikin ku fama khafiya alaikum min sha'nihi falaysa yakhfa alaikum yace abinda ya buye daga lamarin shi ba zai buye a gare ku ba yace inna rabbakum laysa bi'awar ma'ana ga wasu sifofin shi nan ku rike wayannan sune sifofin shi wanda kasaba ce muku ce inna rabbakum laysa bi'awar yace ubangijin ku ba mai ido guda bane wa innahu a'waru aynil yumna shi ko dajjal eh maka wannan mai ido guda ne idan shi na dama baya aiki baya yi to nan wannan hadisin kaga yana tabbatar da sifata ido ga Allah madaukaki idanun Allah maɗaukaki guda biyu ne sai dai kamar yadda imam malik ya ce alistiwa ma'alum ido dai aka ce ido an san me ake nihi da shi a harshen larabci walkaif majhul a wayar ma'alum yadda yake ba a sani ba wasu al'anhu bida yanan Allah yana da idanu idanu wanda suka dace da girman shi amma ba mu san yadda suke ba mun dai mun san ba irin namu ba ne saboda namu idanu ne wanda suka dace da rauninmu nashi idanu ne waɗanda suke sun sifantu da kamala babu na kasa a tare da su ya ce ka anna ainihu inabatun tafiya kenan wani aibi ne Allah yake gwada muku a tare da shi wanda ke gwada cewa ba Allah ba ne ba duk da ke yana da waɗannan abubuwan da suka wuce hankali wanda yake yi amma ga wani abu nan wani aibi tare da shi wanda shi bai iya magance makan shi wannan aibi wanda yake yake kashe mutum yace kuma ka tashi amma idan shi ya kasa abun ga ya kasa gyara idan shi kenan wannan yana gwada yana gwada rauni a tare da shi ce ka anna ainahu tamka ce idan shi ina batun tafiya tamkar wannan ina ba ina wannan ina bi ne wannan reason dan rezen ne lafiya wanda aka hulse kamar yanzu ka matsa shi wannan ɗan abun ga ya fara fitowa kaga ai ba da kyan gani to kamar haka idanun shi yake yace ala inna allaha harrama alaikum dima'akum ce ku saurara Allah ya haramta muku jinannakinku kashe junanku ko kuma jiwa junanku wannan rauni wa amwalakum da dukiyoyinku ku ɗau dukiyoyinku abin ku ci dukiyoyinku tsakaninku ba ba ta hanya wadda take ta halal ba ba tare da yarda ba mutum ya amshe dukiyar wani ko kuma ya sace ta ya same ta da ta kowace hanya wadda ba hanya ba ce wadda take ta shari'a ba ka hurmati yaumikum hada tamkar yanda Allah maɗaukaki ya haramta muku wannan wannan wunin naku shine wunin rana wannan rana arfa fi baladikum hada a cikin wannan garin naku wanda shi ma gari ne wanda yake an haramta muku an haramta muku shi ma'ana an sanya shi gari ne mai haramci wanda a cikin shi akwai abubuwan da suka haramta suka halatta a wasu gurare wanda nan gurin an wannan din shi kamar tsuntuwa da wannan farauta da abubuwa da wanda suka yi kama da haka fi shaharikum hada a cikin wannan watan na shi ma wannan watan kuma mai alhurma ne kenan kaga alhurma cikin alhurma cikin alhurma cikin alhurma ala hal ballagt manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara shin na isar da sako qalu na'am suka ce eh qala allahumma shahad suka ce Allah ka shaida manzo sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka shaida talatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan so uku yace waylakum aw wayhakum kaitanku unzuru yace kusa amun ga kudiba la tarji'u ba'di kuffaran ce kakku zama ku komo bayana ku zama kahurai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sharan ku yana yana sare wuyan share nan kahurci ne wanda yake amali wanda baya hudda mutum daga daga musulunci sai dai idan ya dau cewa wannan aikin halal ne in ya halatta shi to nan sai ya zama sai ya zama kahurci idan ya halatta shi ba tare da shubha ba in ya ga cewa kawai ka kashe ka kashe abin ga wanda kake so halal ne kenan wannan kahurci ne saboda dukkan abin da Allah ya haramta idan mutum ya halatta shi wannan kahurci ne eh رواه البخاري وروى مسلم بعضه بخاري يا رويتوش مسلم كما يا رويتو ونشارش لوكتي نادي يا ايبو akwai tambaya game da ha? Hmm. khudwa wannan duka khata ne ƙur'ani shi ƙur'ani ake fara da isti'aza wani wa'azi wani bayani ba fara shi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kiran sallah ko abubuwa da yawa dai ba abun ƙur'ani kada ake fara da isti'aza sai inda isti'aza ta zo kama a'udhu wannan a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ce dan mutun ya sabka a guri eh abun ga da abun da abun isti'aza dai kamar harkar da ta shahi bayani karatun qur'ani ake wannan karatu haka ana fara da basmala bismillahir rahmanir rahim khutba ana fara da hamdala kenan shi karatu wani gama ana iya ɗau hudda abun ga hudda shi makharaj makharaj na khutba sai a fara da hamdala wani lokaci ana ɗaukar shi khutba abun ana hudda shi makharaj na risala saƙo sai a fara da basmala abun saƙo shi da basmala ake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila azim rum ko ila azim faris ko abin da ya kama da haka nan bismillah da bismillah wannan shine sunna ta annabi alaihi salatu wassalam da sallama eh eh in kaman ba musulmi bane abun gaba ka ta assalamu alaikum dan hana ma wanda ba musulmi ka fara ma wanda ba musulmi ka fara mai sallama sai annabi sai ya ce wassalamu ala man ittaba al-huda da shi yake riya eh in kuma musulmi ne sai ka ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ba musulmi ne wassalamu ala man ittaba al-huda amince ya tabbata ga wanda ya ya bi shiriya ya rubutun yana cikin abun ga yana hukuncin karantawa da ka rubuta da ka ce wa alaikumussalam a rubuce ya wadatar yanzu inda risalar dukanta in ka ɗauka haka duka ka diba haka kana ganin abun ba tare da ka faɗi da halshe ba ayya abun ya biya bukata yanzu da ya za ku yi magana da shi shi ba magana ka yake ji ba abin da yake ji shine abin da kake rubuta mai shine yake gani saboda rubutu yana yana ɗaukar matsayi na magana kamar yanzu mutum ya rubuta ma matar shi ya ce ya sake ta a rubuta man bai haɗi da harshe ba wannan abin ta sau yanan daidai yake nan da abin ba wa mutum ya risala abin ya rubuta abin ya ce wani ka kashe wani ya kashe shi sai ce a ni ban yi magana ba ni rubuta kawai ne ban gaya mashi ba kaga wannan ba ta hudda shi nan saboda rubutun abin ga matsayin matsayin magana yake matsayin lafazi yake wani gama suwar ma abin ga hoto za ka ga babba gashi na a jikin riga a nema gafarta mashi in ya rubuta ya ce ya abin ga Allah ga abin ya ya gafarta ai mana eh gashi nan kana ga masu littattafai suna muku suna muku adda eh da duk wanda ya karanta littafin ko dai ba ya mun arwuce ne yanan kai baka ciki kana ciki tunda yanzu baka jin sautin shi kana ciki gogo wannan duka rubutu yana ɗaukar hukuncin wannan hukuncin lafazi yanzu ana neman mutum da wani laihi aka ga laihin ya rubuta gashi bayanai da a rubuta amma ba a ji sautin shi sai a ce a rubutu a rubutu ne ba ba sauti ba ko shi da wani sun tsara ɗaukaka mutane a rubuce gashi an samu risala cewa gashi ya ɗauko abin kuma abin ba a gan shi ba ya ce a ai ban yi magana ba kawai rubuta ne ne wannan duka ba ai mana